بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin wanda imamun nawawi da ya mutu shekara ta 676 ya wallafa a yau za mu tashi daga babu ma yutawahamu annahu riya
قال رحمه الله باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء باب da yake bayani akan abin da wasu suke zaton riya ne amma kuma ba sunan riya ba a shari'a عن أبي ذر رضي الله عنه قال an karɓo daga Abu Dharr al-Ghifari Allah ya yarda da shi yana cewa قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم an ce da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه ya kake ganin mutumin da yake aikata aikin alkhairi kuma mutane suke gode masa akan haka قال تلك عاجل بشرى المؤمن sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai wannan bushara ce ta kusa ga mumini mana duk mutumin da yake aikata alkhairi mutane suke yabansa in dai ba shi ne ya yi don haka ba ko kuma ya yi don a yabe shi ɗin to ba shi da zunubi kuma zai haɗa abubuwa na alkhairai guda biyu رواه مسلم muslim ne ya rawaito باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية Fabin da yake nuna cewa haramun ne mutum ya dinga kallon matar da ba muharramarsa ba. Hakanan haramun ne ya dinga kallon mutumin da ba shi da gemu in dai ba da wata bukata ta shari'a ba.
قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم Ka gaya wa muminai cewa su dinga rantsa idanuwansu.
وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
tabbas da ji da gani da kuma zuciya dukkansu ababen tambaya ne.
وقال تعالى Allah yana cewa يعلم خائنة الأعين Allah ya san idanuwa masu ha'inci.
وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa إن ربك لبالمرصاد tabbas Ubangijinka yana madakata mana duk abin da mutum yake yi to Ubangiji yana kallonsa kuma zai kama shi idan na zunubai ne.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة an rubuta wa ɗan adam rabansa na zina dole sai ya haɗu da wannan raban nasa babu makawa.
العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخط والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه Idanuwa suna yin zina ta gani, su ma kunnuwa suna yin zina ta ji, su ma kuma ah, shi- abin nan haka na harshe shi ma yana yin zina ta zance. Mana yin zancen da ba shi da amfani, hakanan hannu ma yana iya yin zina ta hanyar kama abin da ba huruminsa ba ne hakanan kafa ita ma tana yin zina ta hanyar takawa zuwa abin da ba huruminta ba hakanan zuciya ita ma takan yi buri ta kuma so wani abin shi kuma farji shine yake gaskata haka ko kuma ya karyata متفق عليه bari da muslim ne suka rawaito وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu sa'idi al khudri daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إياكم والجلوس في, في إياكم والجلوس في الطرقات na hane ku da zama akan hanyoyi قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد sai suka ce ya manzan Allah ai wuraren zaman mu ne babu makawa sai mun zauna نتحدث فيها muna yin zance a gurin muna tattaunawa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه idan babu makawa sai kun zauna to ku ba wa hanya haƙƙinta قالوا وما حق الطريق يا رسول الله sai suka ce ya manzan Allah menene haƙƙin hanya قال غض البصر annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rantsa ido وكف الأذى da kuma kamewa daga cuta ورد السلام da kuma mayar da sallama والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر da umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال an karbo daga abu talha wato zaid bin sahal Allah ya yarda da shi ya ce كنا قعودا بالأثنية نتحدث فيها mun kasance muna zaune a wasu filaye muna yin zance a gurin
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya tashi a cikin mu sannan ya ce
ما لكم ولم ما لكم ولمجالس السعودات wai me yasa kuke zaunawa ne akan hanya اجتنبوا مجالس السعودات ko nisanci zama akan hanya فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس
sai suka ce ya manzan Allah ba wani abu bane ya sa muka zauna قعدنا نتذاكر ونتحدث suka ce ai mun zauna ne muna yin muzakara kuma muna tattauna wasu al'amura قال إما لا فأدوا حقها غض البصر ورد السلام وحسن الكلام idan babu makawa dole ce kun zauna to ku ba wa hanya hakkinta wato runtse ido da mayar da sallama da kuma kyakkyawan magana رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة an karbo daga jami'in Allah ya rike shi yake cewa na tambayi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi game da kallon bazata ma'ana mutum mace ta zo bai sani ba sai ya kalle ta ya ya kamata ya yi فقال أصرف بصرك annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana kallo sai kai maza maza ka kautar da ganin ka ma'ana kar kai kallo na biyu رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت an karbo daga ummu salama Allah ya yarda da ita ta ce
كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب Umu Salama Allah ya ƙara mata yarda take cewa mun na kasance a wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin yana tare da Maimuna sai Abdullahi bin Ummi Maktum makawan nan ya fuskanto
وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب a lokacin kuma an umarce mu da cewa mu dinga yin hijabi mu dinga samun katanga tsakaninmu da ah, waɗanda ba muharramanmu ba فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da su ku yi hijabi daga gare shi ma'ana ku samu wani abu da zai tsare ku daga gare shi فقلنا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا sai muka ce ya manzon Allah shi ai makaho ne baya ganin mu kuma bai san mu ba فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما na'am ألستما تبصرانه sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to idan shi makaho ne ko makafi ne ba kwa ganin sa رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح Abu Dawud ne ya rawaito kuma shi ma Tirmidhi ya rawaito hadisin sannan ya inganta shi وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abu Sa'id al-Khudri Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة kada namiji ya yi kallo zuwa al'auran namiji kada mace ta yi kallo zuwa al'auran mace ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد kada namiji da namiji su haɗu su lulluɓa da tufa ɗaya kada mace da mace su haɗu su lulluɓa a tufa ɗaya رواه مسلم muslim ne ya rawaito باب تحريم الخلوة بالأجنبية babin da yake nuna cewa haramun ne mutum ya kaɗaita da matar da ba muharramarsa ba قال الله تعالى Allah yake cewa وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب idan za ku tambayi matayen annabi sallallahu alaihi wasallam wata bukata to ku tambaye su ta bayan hijabi haka ma ragowar matan waɗanda ba muharramai ba وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga hukubatu dan amir Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إياكم والدخول على النساء na hane ku ku dinga shiga wajen mata mana matan da ba muharramai ba فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحم sai wani mutum daga cikin mutanen madina yake cewa ya manzan Allah ya kake gani game da makusancin miji قال الحم الموت sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai makusancin miji mutuwa ne ma'ana halaka tana iya faruwa tsakaninsa da matar ɗan uwansa ko makusancinsa ma'ana bai kamata ya dinga shiga wajajen da matar ɗan uwansa ko makusancinsa take ba tunda ba maharamarsa ba ce متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abdullahi dan abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم ɗayan ku ba zai taɓa kaɗaita da wata mace ba sai idan tana tare da muharrami ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam hani yake kada ɗayan ku ya kaɗaita da wata mace sai in tana tare da muharramanta متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن بريدة رضي الله عنه قال an karɓo daga buraida allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم
hu- hurumin matayen mujahidai waɗanda suka tafi yaƙi da kalamar Allah akan waɗanda suka zauna a gida ba su tafi ba to kamar ah, to kamar abin nan hurmar iyayensu ne ma'ana suna da daraja kuma mutuncinsu ya waje ba a kare shi
ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى
babu wani mutum daga cikin waɗanda za su zauna a gida ya- wanda zai zama halifan waɗanda suka fita yaƙi a cikin iyalansu sannan kuma sai ya zo ya yi ha'inci a cikin abin da aka ban masa na kula da waɗannan iyalan face ranar alkiyama sai Allah maɗaukakin sarki ya tsayar da wanda aka yi wa ha'incin ya umarce shi da cewa ya ɗebi abin da yake so daga cikin ayyukansa na lada har ya yarda ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال sannan manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya waigo zuwa gare mu ya ce ما ظنكم ya kuke zato idan aka ba shi dama aka ce ya ɗeba abin da yake so na aikin ladan wancan mutumin da ya haince shi mana sai inda ƙarfinsa ya ƙare tunda kowa a lokacin yana buƙatar abin da zai ɗaukaka darajarsa رواه مسلم muslim ne ya rawaito
باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك babin da yake yin bayani akan cewa haramun ne mazaje su yi kamanceceniya da mata a cikin tufa ko kuma cikin tafiya hakanan haramun ne ga mata su yi kamanceceniya da mazaje a cikin tufansu ko kuma tafiya amma wasu malaman suna cewa idan akwai tufa wanda duka biyun suna sawa to wannan ba zai shiga cikin wannan haramcin ba عن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi ɗan abbas allah ya yarda da shi yana cewa لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya la'anci yan daudu daga cikin maza haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mata waɗanda suke yin sifa ta maza وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mazajen da suke yin kamanceceniya da mata da kuma matayen da suke yin kamanceceniya da maza
رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya la'anci namijin da zai sa kayan mata da kuma matar da take sa kayan maza رواه أبو داود بإسناد صحيح abu dawud ne ya rawaito da sanadi ingantacce وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce صنفان من أهل النار لم أرهما
nau'uka guda biyu daga cikin 'yan wuta har yanzu ban gansu ba قوم معهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس
wasu mutane waɗanda a tare da su akwai bulalu waɗanda suke kamar wutsiyar eh, saniya suna dukan mutane da ita ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة Na'am.
ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا
annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kuma wasu mataye waɗanda suke sa suturu amma kuma kamar tsirara haka suke mana suturan da suke sawa shara-shara suke kamar ba su sa kaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa suna karkacewa daga biyayya ga Allah kuma suna karkatar da wasu daga biyayya ga Allah kawunan su suna kama da tozon raƙumi wanda ya karkata ba za su shiga aljanna ba kuma ba za su ji ƙanshinta ba duk da cewa ana jiwo ƙanshin aljanna daga tsawon tafiya kaza da kuma kaza رواه مسلم muslim ne ya rawaito باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار babin da yake nuna cewa haramun ne a yi kamanceceniya da shaidan da kuma kafirai عن جابر رضي الله عنه قال an karɓo daga jabir allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال kada ku ci da hannun hagu saboda shedan yana ci da hagu رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga abdullahi dan umar yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها kada ɗayan ku ya ci abinci da hannun hagu kada kuma ya sha abin sha da hannun hagu saboda shedan yana ci da hagu kuma yana sha da hannun hagu رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم
yahudu da nasara ba sa rana gashin su saboda haka ku saba musu amma dai ranin da ake nufi shine a rana da ja ko wata kalar da ba baki ba na'am
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد babin da yake nuna cewa an hana namiji da mace ah, su yi kunshi ko kuma su rana gashinsu da baki
عن جابر رضي الله عنه قال an karbo daga jabir allah ya yarda da shi yana cewa أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة an zo da abu kuhafa mahaifin abubakar na siddiq allah ya yarda da su ranar da aka buɗe makka
ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد
Ah, an zo da shi a lokacin kansa da kuma gemunsa sun yi fari fat sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a dan canza masa wannan launin na fari mana amma kada a rana gashin nasa da baki
رواه مسلم muslim ne ya rawaito باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة babin da yake bayani akan cewa haramun ne a aske wani bangare na gashi a bar ragowa sannan babin yana bayani akan cewa ya halatta ga namiji ya aske gashin kansa duka amma ita mace ba za ta aske gashin kanta duka ba
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karbo daga abdullahi dan umar allah ya yarda da shi ya ce نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana aske wani bangare na gashi da kuma bar ragowar kan متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعنه رضي الله عنه قال An karɓo daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi ya ce رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yaro an aske wani bangare na kansa an bar ɗaya bangaren da gashi.
فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su yin hakan ya ce ko dai ku aske duka ko kuma ku bar gashin duka.
رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم Na'am. Abu Dawud ne ya rawaito wannan hadisin. Na'am.
وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا
an karɓo daga ah, abdullahi ɗan ja'afar allah ya ƙara masa yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mutanen gidan ja'afar har tsawon kwana uku suna ta yin kuka saboda musibar da ta zo musu ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم bayan nan sai ya zo ya ce musu kada ku ci gaba da yin kuka akan ɗan uwana bayan wannan yinin ثم قال ادعوا لي بني أخي sannan ya ce ku kira min 'ya'yan ɗan uwana فجيء بنا كأننا أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا sai aka zo da mu kamar 'yan tsaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kira mun mai aski sai aka kira mai aski sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi sai ya aske gashin kanmu رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم Abu Dawud ne ya rawaito wannan hadisin nan وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها an karbo daga Aliyu Allah ya yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mace ta aske gashin kanta رواه النسائي da sa'i ne ya rawaito
باب تحريم وصل الشعر والوشر وهو تحديد الأسنان babin da yake nuna cewa haramun ne a yi ƙarin gashi sannan babin yana haramta mutum ya yi wa kanshi wushirya ma'ana mutum bai da wushirya sai ji ya tsaga masa
قال الله تعالى Allah yana cewa إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا babu wanda suke kira ba Allah ba in banda gumakansu waɗanda suke kiransu da sunan mata kuma babu wanda suke kira sai kangararren shedan
لعنه الله wanda Allah ya riga tintini ya la'ance shi وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا
sannan kuma ya yi alkawari cewa tabbas sai ya ɗauki wani rabo na bayan Allah waɗanda zai batar da su waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta cewa batattu ne ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله sannan kuma shaidan ya yi rantsuwa inda yake cewa wala ubillan nahu kuma tabbas sai na batar da su wala umanniyan nahu kuma tabbas sai na sa musu burace burace wala amuran nahum fala yubatti kunna azan an'am kuma tabbas sai na umarce su sun yayyanke ah, kunnuwan dabbobin ni'ima sannan kuma tabbas zan umarce su canza halitta Allah
وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله an karɓo daga asma Allah yarda da ita take cewa wata mace ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai take cewa da shi ya manzan Allah إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه فقال لعن الله الواصلة والموصولة
wata mace take cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ta ciwo ya same ta a kanta don haka gashinta gaba ɗaya ya zagwanye ya ciccire zan iya mata ƙarin gashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya la'anci mai ƙara gashi da wacce ta nema a ƙara mata
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي فقال an rawaito da Humayd bin Abdurrahman yake cewa ya ci Muawiya Allah ya yarda da shi a shekarar da ya yi hajji ya kuma ɗauki wani gashi wanda ya ansa daga hannun wani daga cikin eh, waɗanda suke kula da lafiyarsa yana cewa akan mumbai
يا أهل المدينة أين علماؤكم ya ku mutanen madina ina malamanku
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه na ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana hana irin wannan ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم yana cewa banu Isra'ila sun hallaka ne a lokacin da matansu suke yin irin wannan متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة والواشمة والمستوشمة an rawaito daga Abdullahi dan Umar yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya la'anci ah, mai sadar da gashi Ah, wana wacce za ta ah, wacce za ta ah, sadarwa da wata gashinta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wacce take zuwa ta nemi a sadar mata na ma'ana da wacce take aikin da wacce take zuwa a yi mata aikin duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su
والواشمة
ka karanta shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci ah, alwashima annabi sallallahu alaihi na'am sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci alwashima wal mustaushima abinda ake nufi da washima ita ce mai yin tsaga wal mustaushima da kuma wacce take nema a yi mata tsaga متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال an karbo daga abdullahi dan mas'ud yake cewa
لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقالت امرأة في ذلك فقال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi yake cewa Allah ya la'anci alwashimat ma'ana waɗanda suke yin tsaga wal mustaushimat da waɗanda suke nema a yi musu wal mutanammisat hakanan Allah maɗaukakin sarki ya la'anci waɗanda suke ɗaukar gashin gira sai su ƙara masa kyau ma'ana wacce za ta je ta gyara gashin kiran wata ta caccanza masa sifa ta zama da shi ya zama ba shi da kauri wal mutafallijati lil husnil mutaghayyirati khalqallah hakanan Allah madaukakin sarki ya la'anci waɗanda suke tsaga wushiriya suke canza halittar Allah sai wata mace take cewa da Abdullahi bin Mas'ud ma'ana take yi masa magana saboda haka sai abdullahi bin masud yake cewa yaya ba zan la'anci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anta ba alhalin hakan yana cikin littafin allah domin allah maɗaukakin sarki yana cewa duk abin da manzo ya ba ku to ku rike shi abin da ya hana ku kuma ku hana متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه babin da yake nuna cewa haramun ne a cire gashin furfura idan ya fito a cikin gemu hakanan idan ya fito a cikin kai sannan babin kuma yana bayani akan cewa haramun ne shagiri idan gemu ya fara fito masa da farko ya tsige shi
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga amru bin shu'aib daga babansa daga kakansa Allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة kada ku tsige furfura saboda ita furfura hasken musulmi ne ranar alkiyama حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد حسنة وقال الترمذي هو حديث حسن hadisi ne mai kyau abu dawud da turmuzi dukkan su sun rawaito hakanan nasa'i وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karɓo daga aisha Allah ya yarda da ita tana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarnin mu a cikin wannan aikin to aikinsa abin juyarwa ne ba za a haishe shi ba رواه مسلم muslim ne ya rawaito
باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين عند الاستنجاء من غير عذر babin da yake nuna cewa makaruhi ne a yi tsarki da dama hakanan makaruhi ne a taɓa azzakari ko kuma farji da dama a lokacin da za a yi tsarki in dai ba da wani uzuri ba
عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu da Allah ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه idan ɗayan ku ya yi fitsari to kada ya riƙe gabansa da hannun damarsa ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء kada ya yi tsarki da hannun damansa kuma kada ya yi nishi a cikin ƙwarya متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة a cikin wannan babin akwai hadisai ingantattu masu yawa masu mu saboda kurewar lokaci za mu dakata a nan insha Allahu ta'ala za mu ci gaba a wasu darasan da za su zo nan gaba kafin lokacin da za mu ci gaba nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh